الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشي قبل كراتونا النحو أو أن للتافي من البركة الآج الرومية على طريق السؤال والجواب مع الإعراب درسمنا شاترة wannan rana ta asabar 14 ga watan rabi'u ne al'awwal hijira 1447 wanda ya dace da shida ga watan tara shekara 2025 muna nan cikin shafi na 60 daidai za mu tashi a tawabi'u su'alun tambaya akhbirni ka bani labari ma hiya tawabi'u idan an ce attawabi'u menene su attawabi'u hiya kullu sanin shine duk wata kalma wadda take ta biyu tabi'a ma qablahu kuma yana bin abin da ya gabace shi fi i'rabihi wajen hukuncin li'rabi wahiya to nau'ukan attawabi su ne annatu akwai na'ati wal atafu akwai atafi wat tawkidu akwai tawkidi wal badalu akwai badali wa kullu wahidin min hadhihi al arba'ati yusamma tabi'an to kowanne daga cikin su ana kiran shi tabi su guda hudu din nan dama su ne attawabi'u to sai bayanin su ɗaya bayan ɗaya babun na'at babi mai bayani akan anna'at su'alun tambaya akhbirni ma huwa na'atu ka bani labari menene anna'at jawabun amsa anna'atu fil luga to a lugar larabci idan an ce anna'atu huwa alwasfu shine sifa eh sifa ita ake kira da anna'atu a luga ai as-sifatu wa fi istilahi annuhati amma kuma ga yare na malaman nahau huwa tabi'u sukan ce shine mai biya lil man'uti ga wanda aka siffanta ga wanda aka siffanta shi da sifa din to wanda ya bi shi fi raf'ihi wajen raf'arsa in kana in kana al man'utu marfu'an in shi wanda anka siffanta da sifa din marfu'i ne to shi ma na'at zai zama marfu'i wa fi nasbihi zai bi shi a nasbarsa in kana mansuban idan man'uti mansubi ne wa fi jarrihi zai bi shi a jarra in kana majruran in ya zama shi man'ut din majruri ne wa fi ta'rifihi zai bi shi a wajen saka masa alif da lam in kana ma'rifatan idan man'uti ya zama ma'arifa ba na kira ba wafi tankirihi zai bi shi a nakira in kana nakiratan in shi man'uti nakira ne to na atima zai zamo nakira to wannan auren malaman nahawu shi suke kira da anna'atu eh sifa misalu zalika fi raf'i to ga misali inda zai bi shi a raf'a ja'a zaidun al'aqilu zaidu mai hankali ya zo eh to nan sai ce wa fin nasbi in a nasba ne ra'aitu zaidan al'aqila naga zaidu mai hankali wa fil jarri in a jarra ne marartu bi zaidin al'aqili na biyo tagun zaidu mai hankali to fa zaidu huwa al-mal'utu to wurin malaman nahwu zaidu shine al-mal'utu ai al-mawsufu ma'ana wanda anka siffanta bi kaunihi aqilan aka siffanta shi da hankali wal'aƙil shi kuma aƙil huwan na'atu shi ne na'atin shi ne sifa ai alwasfin lazi wasaftahu bihi shi ne sifan da ka siffanta shi da shi yuƙalu akan ce na'ata yan'atu na'atan min babi fa'ala ya fa'alu fa'alan wa wasafa ya sifu wasfan wahuma duk dai ma'anarsu ɗaya wahuma muta'addiya ne kuma dukkaninsu suna ta'adiya da na'ata don kaka ce na'atahu haka shi ma wasafa kakan ce wasafahu kaga kowannen su yayi ta'adiya fata qulu sai ka ce na'ata zaidun shay'a ai zakara awsafahu zaidu ya ambaci sifofin wani abu wa ahwalahu da halan lukkansa wa marra yamurru marran wa mururan to can da aka ce marartu kaga daga marra ne ya shuɗe ya murru yana shuɗewa marran wa mururan ma'anahu jaza ya ƙetare ya juzu yana ƙetarewa jawazan ƙetarewa ba na halittawa ba ne na tsallake abu ne jaza akwai jaza na halattawa jaza kaza ya halatta kaza akwai na jaza na ƙetare abu wa ya ta'adda fil galibi bil ba'i to shi bar marra yana ta'adiya a galibi da harafin ba'un shi yasa ce aka ce marartu bi aka kawo ba'un fa yuqalu marra zaidun bi amrin sai a ce zaidu ya biyo tagun amru wa qad ya ta'adda bi ala wani zubin kuma yana ta'adiya da ala qalilan amma wannan yana da karanci a larabci eh a ce marartu ala zaidin to wannan bai da yawa amma yakan zo bi din ya fi yawa su'alun tambaya akhbirni ma hiya al-ma'rifatu to can an ce yakan bi shi a ma'arifa ko cikin jawabin da aka yi na ta'arifin shi anna'at din cewa yakan bi man'uti a ma'arifa to meye ma'arifa yakan bi shi a alif da lam afwan in ya zama ma'arifa shi man'uti wa kam hiya aqsamuha nawa ne kashe kashenta jawabin amsa al-ma'rifatu ma'rifa ma wudi'a waj'ila li yadulla ala shay'in bi'aini duk abin da aka ajiye shi aka sanya shi yayi nuni akan wani abu ayyananne to shi ake kira ma'rifa ai mu'ayyanin ya yi nuni kan wani ayyanannen abu wayya khamsatu a ƙasamin to ta kasu kashi biyar awwaluha na farko alismul mudmaru suna damiri ai ad-damiru ana nufin damiri wakilin suna shi damiri wa huwa ma dalla ala mutakallimin duk wani lafazi da ya nuni akan mai magana ka ana au mukhatabin ko ya nuni akan abokin magana ka anta kai au ga'ibin ko wanda baya nan ka huwa to wannan shi ake kira da ni eh an gane walƙisimu fani to sai na biyu cikin a ƙasa ma'arifa alisimul alamu akwai suna alami to me suna alami wa huwa ma dalla ala mu'ayyanin duk sunan da ya nuni ko lafazin da ya nuni akan wani ayyananne shi ake kira alami bidun ihtiyajin ila qarinatin ba tare da ya buƙaci wata qarina ba a shi karan kansa yana ayyana maka wanda ake nufi bidun qarina ba tare da wata qarina wata alama ba wa huwa muzakkarun ana samun alami ya zama muzakkari na hau zaidun eh kaga zaidun ba sai ka buƙaci wata qarina ba da an ce zaidu in dai kana jin larabci ka san ma'anarsa wa muhammadun to wannan duka muzakkar ne wa mu'annasun yakan zo mu'annasi na mata ka hindun wa hawasmum ra'atin shi hindu sunan mace ne eh ka fatima haka yakan zo fatima wa makka yakan zo da ma'anan makka wa hiya ismu baladin ita makka sunan gari ne ma'arufin sananne wahiyar mu baladin ma'arufin ita sunan wani gari ne wanda yake sananne walƙisimu thalisu kaso na uku alismul mubhamu sai suna wanda an kai ibihaminsa aka ɓoye shi wa huwa nau'ani shi mubhami nau'i biyu ne ismul isharati akwai sunan ishara wal ismul mausulu akwai suna mausuli a masmul ishara amma sunan ishara fa huwa ma dalla ala mu'ayyanin duk sunan da ya nuni akan wani ayyananne bi wasitati isharatin amma kuma ta hanyar ishara hissiyatin ishara din nan tana zama wa hissiya wadda ake iya gani mahasusa kuma ana iya taɓa ta au isharatin ma'anawiyya kuma yakan zo ta fuskan ishara ma'anawiyya abinda ba a gani ba a iya taɓa shi amma ƙwaƙwalwa na hararo shi kama iza qulta hazal kitabu kama inda kace wannan littafi wa hazal ilmu wannan ilimi to fal ilmu kaga ilimi ismu ma'anan suna ne na ma'ana yudraku ana riskarsa wa yufahamu ana fahimta sabil aqali da hankali in an ce ka tabo hankali baka iya taba shi in an ce ka gwade shi baka iya gwada shi nuna shi amma da hankalinka zaka iya fahimtarsa wala yura ba a ganin hankali ilimi bal yura sahibul ilmi ana ganin ma'abuci ilimi to wannan kaga ta zamo ishara ma'anawiya kenan duk sanda ka kai ishara ga abin da ba a iya ganin sa to ana kiranta da ishara ma'anawiya wal ismul ishara to haka shi ma alkitabu eh kaga alkitabu shi kuma ana iya ganin sa ko kuma ana iya taɓa shi da shi kuma ya zamo ishara hissiya mahasusa tunda kana iya ganin littafi kana iya taɓa shi saɓanin al'ilmu walismul isharatu alfazun makhsusatun to ita isharar na ana yanta da wasu lafuzza masmu'ai eh wanda an keɓance su za ka yi amfani da su a larabci ka haza kamar lafazin haza lilmufradil muzakkari ana ishara da shi ga suna na mutum ɗaya kuma namiji kana cewa hazal gulamu wa hazani shi kuma na tasniya ne in su biyu ne hazanil gulamani wa hazaini ko hazaini to hazani in ya zo mahallin raf'a kenan wa hazaini in ya zo mahallin nasba ko jarra to sai ka sa ya'un lil musanna duka ana amfani da su ga musanna al muzakkari amma fa na namiji ba amfani da shi bangaren mata wa hatani akan yi amfani da hatani ko wa hataini lil musannal muannas shi kuma na mata ne kana cewa hatani eh hindani eh ko ra'aitu hataini hindaini wa ha'ula'i shi kuma ha'ula'i lil jam'i shi kuma ana amfani da shi ga jam'i mutlaqan ba tare da kaidi ba ai al muzakkar wal muannas ana amfani da shi ga muzakkari da muannas eh kakan iya cewa misali ha'ula'i zaiduna ha'ula'i zaiduna hmm? kana cewa kuma ha'ula'i hindatun shi ha'ula'i kawai na jam'i sawa'un jam'in mata ko jam'in maza duka ana sa mai ha'ula'i to wal ha'u fi haza harafin ha'un da ke cikin haza wa hazihi da hazihi wa gairihi ma da sauransu min asma'il ishara na sunayen ishara da aka ambata harfu tambihin shi kuma harafi ne na tambihi asalin ishara din za sai aka ɗauko harafin tambihi sai aka haɗa su ha ma'ana ta tambihi ma'ana ka faɗaka wato ana son yanzu a ɗauke ka daga wani abu zuwa wani abu to kana buƙatar faɗakarwa kamin a nuna maka abin da ake son a nuna maka to wadanda a ce da kai za to sai aka ce ha sai aka fara faɗakar da kai don a sauke ka akan abin da kake akai to sannan sai ishara ta biyo baya bayan ka bar wancan sai a ce ma to za to shine ha daban za daban to kaji sai aka haɗa su don su ba da wannan ma'anar eh laraba suna da hikima ta wannan shi ne sai mala ya ce wa tuhu zafu amma wajen rubutawa ana shafe alifu ha alif ɗin ha za ka ga akwai madda ko to a rubutu ba a rubuta ta watur samu fauƙaha amma halatta ne kuma a ɗan rubuta a ɗan yin zane saman ita ha'un ɗin haɓɓan sai a rubuta alif wadda suke kira da alifin sagiratun amudiya wadda take a tsaye eh sai ka ga wadda suke kira alif jaɗin nan an gane to in ka rubuta ha'un ha'ul kabir to sai ka ɗan zana alif ya ƙarama sama sannan sai ka rubuta zalo amma ba za ka rubuta ta a matsayin alif ba tsakanin ha'un da zalun sai ka ce abin da ake nufi haza wannan sai in kai adibi ne kana harakar yankan baiti a ilmul arut su dama duk abin da ake faɗa za a rubuta shi ko da a rubutu ba a ganinsa to su malaman ilmul arut in sun zo yankin baiti ko auna waƙe sukan rubuta hatta abubuwan da ba a rubuce suke ba amma a sauti akan ji su kamar haza to in an zo yankan baiti za a rubuta ha'un sannan a rubuta madda alif eh wanda asali babu ta sannan a rubuta zalun sannan a rubuta madda alif gabansa eh to a ilmul arut kenan to amma a rubutu na al'ada a ka'ida imla'i ba a yan haka sai dai a rubuta ha'ul kabir sai a ɗan rubuta alif ja'i ƙarama can sama an gane sai a rubuta zalun sannan a rubuta madda alif to shi yasa aka kira ta alifun sagiratun ko al'aliful amudi eh saboda zaka ganta a tsaye take amma ta ɗan karkace kaɗan eh to shine al'amudi ɗin wa amma lismul mausulu amma suna mausuli fa huwa ma dalla ala muayyanin shine sunan da ya nuni akan muayyani bi wasitati jumlatin ta hanyar wata jumla tuzkaru ba'dahu da ana ambatunta bayan bayansa wa tusamma wannan jumla ana ambatunta silatan wato sila ga shi ismul mausul takunu mustamilatan kuma jimlar nan za ta kasance ta kunshi ala damiri za a kunsa mata damiri yutabiqu wanda zai yi mutabaka ga al-mausula da shi ismul mausul din in mufradi ne to damirin ya zama mufradi in tasniya ne damirin ya zama tasniya in jam'i ne damirin ya zama jam'i wai samma hadha damir ana ambaton wannan damiri a'idan shi kuma malaman nawa suna kiransa a'idi ma'ana a'idi shine mai koma ma ismul mausul fataqulu masalan sai ka faɗa ga misali marartu birrajuli allazi ra'aituhu amsi na biyo tagun mutumin nan da jiya na ganshi to kaga allazi shine mi ismul mausul to jumlar ra'aitu ita ce jumlatu silatin an gane? jumlatu silatin ha'un ɗin da ya biyo baya hu kaga ya yi muɗabaka ga allazi da allazi mufaradi ne ra'aituhu yana komawa ga ismul mausul to aidi kenan abin da ya sa aka kira ta sila saboda tana kulla alaƙa tsakanin shi ismul mausul da kuma duk wani abu da zai biyo a bayanta Mm. tana sadarwa allazi ismu mausulun na'atul lirajuli kuma shi allazi sifa ne ga arrajulu tunda da kace marartu birrajuli sai kace allazi kaga allazi din waye arrajul wala budda an yakuna man'utul mausuli ma'rifatan to amma a larabci shi man'uti na mausuli dole ya zama ma'arifa dole mislahu kamar yadda ismul mausul yake ma'arifa yanzu a larabci ba za ka ce marartu bi rajulin allazi ra'aituhu ba sai rajulin ka kawo shi na kira wannan bai halatta ba an gane yawa saboda can ya faɗa dole a samu muɗabaka tsakanin man'uti da na'ati wajen ma'arifa yawa ka gani cewa man'uti dole ya zamo ma'arifa ko to in ma'arifa ne to dole na atinsa ya zamo ma'arifa ta hanyar saka masa alif da lamu to nan in ka ce marartu bi rajulin allazi sai zama man'uti na kira amma na ati kuma to kaga bai yi ba eh to shi yasa duk inda kaga allazi ko allazina in dai akwai man'uti in dai akwai man'uti bayansa to dole ne ya zama ma'arifa ba na kira ba misali ba za ka ce ja'a misali ko ra'aitu rajulan allazi ra'aituhu amsi sai dai ra'aitu rajula magani kamar faɗin Allah ta'ala ya dai aflahal sai ce mi kaga allazina saboda almu'minuna ne ma'arifa ne ba cewa aka yi kadi aflaha mu'minuna ba sai da aka sa masa alif da lamun al mu'minuna littari allazina shine na'atin al mu'minuna to wa jumlatu ra'aituhu amsi silatul lazi ita ce sila allazi la mahalla laha min al i'rabi ba ta da mahalli al i'rabi wa fa'idatuha fa'idata tatmimu ma'anar mausuli don a cika ma'anar mausuli da yanzu da cewa ɗaya kai marartu birrajuli allazi kaga akwai ma'ana wadda bata shigo ba ko na biyo tagun mutumin nan sai ka yi shiru to sai aka ce ka kawo jimla wadda za ta cika ma'ana sai ka ce ra'aituhu amsi shi yasa aka kira ta da sila والضمير المتصل هو التاء وهو التاء ضمير متصل وند شيني تاء معمول مفعول به مفعول به ني عائد كما yana koma alallazi zuwa ga alallazi wato damirin da ya biyo bayan ta'un ra'aitu hu hu din nan an gane wanda ya sadu da ta'un to maf'ulun bihi ne yana koma ga allazi ai raji'un ilaihi hudin yana koma zuwa ga reshi waya juzu laka an taqula kuma ya halatta ka ce ra'aitu sai ka shafe zamirin marartu birrajuli allazi ra'aitu amsi sai ka shafe mi yau waya kunu damiru al'aidu muqaddaran anan damirin kaga sai ya zama muqaddari wa amsi ita kuma amsi zarfu zamanin zarafi ne na zamani mabniyun akan gina shi alal kasari ko yaushe kan zo mabniyi akan kasara eh walil ismil mawsuli alfazun to ismul mawsuli yana da sunaye yana da lafuzza makhsusatun da aka ware shi da su kallazi lil mufradil muzakkari kaga shi na muzakkari ne mutum daya allazi wallati lil mufradil muannasi ita kuma allati ta mace ce mutum ɗaya wallazani wallazaini lil musannal muzakkari shi kuma ana aza shi ga muzakkari na tasniya wallatani wallataini lil musannal muannasi shi kuma ana kawo shi ga mata guda biyu wallazina li jam'i zukuri shi kuma na jam'i ne na mazaje wallati walla'i shi kuma li jam'il inas eh shi kuma na mata ne wallahi ya isna to da wallahi da wallati duka abu ɗaya ne duk jam'i ne na mata to ka gani kowane an kawo mishuzahunna to alƙisimin rabi'u na hudu cikin kashe-kashen ma'arifa alismun lazi fihi alif wallamu sunan da ya fara da alif da lam wahuma adatu ta'rifi su malamai suke kira adatu ta'rifi in ana son a nuna suna ma'arifa ne to sai a fara shi da alif da lam wa haza ma'ana qaulin nahwiyyi ne shine ma'anar malaman nahwu al-muhalla wanda aka yi masa ado bil alif wallami da alif da lam nahau misali ar-rajulu wal gulamu ko wa huwa al-waladu wal abdu as-sagiru to ka gani da an ce al-gulam to kaga al-waladu wal abdu as-sagir to farajulun wa gulamun kaga sara ma'arifataini sun zama ma'arifa bisababi dukhulil alifi wal lami alaihima saboda an shiga musu da me wal qismul khamis kaso na biyar al mudafu ila wahidin daga cikin kashe-kashen ma'arifa shine na kira wanda aka raba shi ga lafazi mufradi a ga lafazi daya daga cikin minal arba'a hudu din da suka gabata al mutaqaddima waɗanda suka gabata to sai aka raba shiga aka raba na kira ga ɗaya daga cikin su wanda hudun su ne mi a ambaci al'alam a ambaci ismul ishara ismul mausul sai mi to ka gani to su ne to in kan raba na kira ga ɗaya daga cikin hudu ɗin nan to shi ma na kira ta zama ma'arifa fakta sabat ta'arifa kaga ya nema ma kansa ta'arifi min al-mudafi ilaihi daga mudafi ilaihi nahu gulami wa gulamu muhammadin ka gani kaga gulam duka nan na kira ne mi kaga zamiri ne a ambace ad-damiru to kaga shi ma ma'arifa ne muhammad kaga alami ne to gulam shi ma ya zama alami wa gulamu haza gulamu haza wa gulamun lazi ja'ana amsi yani albari hata ana nufin amsi jiya daren jiya wa gulamun rajuli ko yaron nan na mutum ba gulamu fi gulami to gulamu akan gulami sara ma'arifatan ya zama ma'arifa bi idafatihi ila dhamiril muttasili saboda an raba shi zuwa ga damiri muttasili addali alal mutakallimil mufradil muzakkari awil muannas eh wanda yana nuni akan mai magana muzakkari namiji ko mace wa huwa ya ita dai yawon din nan da aka ce gulami eh namiji ko mace duka tana iya zuwa kansu li'anna gulaman nakiratun saboda gulam nakira ne laula hadhihi al-idafa in ba dan da wannan idafar da aka yi ba zuwa ga ya'ul mutakallim to da yana nan nakirarsa wasu ya atil kalamu qariban ala nakira kuma za a yi magana akan nakira eh kadan bayan wannan magana wa a'rafu hadhihi al-ma'arifi to wanne ne yafi zama ma'arifa cikin waɗannan kashe-kashen to al-ma'arif jam'u ma'arifatin ba da lafzul jalala ko in dai aka cire lafzul jalala to wanne suna ne ya fi zama ma'arifa eh don suna wanda ya fi yake a'raful ma'arif to shine lafzul jalala Allah to in ka cire Allah su kuma sauran ragowar to wanne ne ya fi zama cikakken ma'arifa saboda shi Allah ba a taɓa kiran wani da suna Allah ba ba Allah ba ko fir'auna bai kira kansa Allah ba an gane ko bai kira ba ya yi amfani dai da rabbu eh da kuma ilahu faƙala ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi to su ya amfani da su amma bai amfani da lafzul jalala ba to shi yasa ya zama a'raful ma'arif saboda da an faɗe shi kasan Allah ake nufi to aljalala ma'anarta ai al'azama girma wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala to abdamiru eh shine a'raful ma'arif wakilin suna eh saboda shi da kaje da miri to kai tsaye ya yaye maka kowace irin shubha ta tunanin tuwa ake nufi misali ana to akwai mai tunanin kuma ba ana ɗin ni ɗin nake ko anta ko huwa eh to to shi zamiri shi ke bin bayan lafzul jalala da mai bin zamiri sun mala'alam sai alami kamar muhammad zaidu wanda suka gabata hindu sun masmul ishara mai bi masa sai ismul ishara wanda aka ambata haza hazihi sun ma alismul mausulu shi ke bi masa allazi ko allati sun mal muhalla bi alif sai wanda aka yi masa ado da alif kaman arrajulu sun mal mudafu ilaihi na ƙarshe sai almudafu ilaihi eh kamar da yadda ya kawo su a bayanan da suka gabata wal mudafu shi mudaf fi rutubatil mudafi ilaihi akan ba shi daraja da matsayi irin na mudafun ilaihi illal mudafu ila damiri amma banda na kirar da an raba ta ga damiri to wannan ba za ta ɗauki darajan damiri ba eh damiri yana gaba gare ta an gane ko kamar can da aka ce gulami ka raba shi ga ya'ul mutakallin to kaga duk da mun ce gulamu ya zamo ma'arifa to amma ƙarhinsa bai kai na ya'ul mutakallin ba bai kai ba to amma in ka cire da ma'ir duk abin da ka raba na kira zuwa gare shi to yana da darajar wannan abu kama al-muhalla bil alif wal lam ismul ishara ismul mawsul to wannan shi ne sai ce fa'innahu fi rutubatul alimi alami ko? to ina ne sun malmudafu ilaiha walmudafu fi rutubatul mudafi ilaihi illal mudaf ilal damiri sai wanda aka raba shi ga damiri fa'innahu fi rutubatul alami ato kaga shi kenan yana da marutuba ta alami wanda alami kaga shi yake bi ma wanne damiri yawo wato ka gani to kaga hawaye dai shi a damiri ne yana gaba kamar shi gulamu gulami din misali gulami to anan mi ya mutakallim tana nan damiri gulam yanzu shi kuma ya hau matsayin alami daidai yake da a ce muhammad zaidu da sauransu walmuhalla ma'anahu almuzayyanu wanda aka yi masa ado tunda daga alhiliya ne walmakasudu allazi sabaqahul alif wallamu abin nufi da shi shine duk wani suna da alif da lamun suka gabace shi ar-rajul al-gulam al-kitabu to nan za mu kwana mun da sai mu tashi na kira sai mu karkare da ita saboda lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته